ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 26 ga watan jumadal akhira shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya yi daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya jika malam da rahama yan uwa har yanzu dai mana karatu ne a cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta hana mala yana ta lissafo mana yana ta jero mana abubuwan da shari'a ta hana ɗaya bayan ɗaya tare da hadisai na manzon tsira annab muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan sati mun karanta hadisin babin da ke bayani game da hani akan rantsuwa da wani abin halitta yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babu taglibi tahrimil yaminil kadhiba amdan babin da zai yi bayani game da kausasa haramci haka ce a taglib shine kausasa abu a faɗa abu da kaushi ko a yi mu'amala mai kaushi to babin da zai bayani game da kausasa haramcin ba wai haramci kaɗai ba a'a shi kansa haramcin ya kasance an kausasa shi saboda illar abin da zai biyo bayan ita rantsuwar babin da zai bayani game da kausasa haramcin rantsuwa alkaziba wacce take ta ƙarya amdan da ganganci mutum ya rantsuwa da Allah akan abin da yake shi ya san ƙarya ne to wannan kuskure ne babba kuma haɗari ne mai girma a cikin sha'anin addininsa to wannan sun zama karanta hadisan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke jan hankalinmu yana mana hani game da wannan ɗabi'a mara kyau hadisi na farko an ibn mas'udin radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man halafa ala malin ri'in muslimin bighairi haqqi wanda duk yayi rantsuwa ala malin ri'in muslimin akan dukiyar wani mutum musulmi bi ghairi haqqihi ba tare da haƙƙinsa ba mutum yayi rantsuwa akan dukiyar wani tasa ce ko yayi inkarinta ko kuma yayi iddi'ainta ka ba mutum kuɗi yayi rantsuwa ya ce baka bashi ba kuɗi naka ne yayi rantsuwa ya ce ba naka bane to duk wanda ya rantsuwa akan ƙarya game da dukiyar wani dan ya karɓe ta bisa zalunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce laqiyallaha shi wannan wanda ya rantsuwar zai haɗu da Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama wa alaihi ghadaban Allah madaukakin sarki yana fushi da shi Allah madaukakin sarki yana tsananin fushi da shi saboda siga ta ghadaban siga ce ta mufa'ala ma'ana fa'alan tsananin abu kenan Allah maɗaukakin sarki zai fushi da shi fushi mai yawa ƙala abdullahi ɗan mas'ud Allah ƙara masa yarda ya ce sun maƙara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗo wannan magana sai kuma ya karanta mana wannan ayar da take cikin alkur'ani misdaqahu min kitabillah azza wajal ya karanta mana abin da ke ƙara gasgata maganarsa a cikin littafin Allah madaukakin sarki idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi magana ta zama to shari'a ba buƙatar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kara maganarsa ko ya yi supporting ɗinta da wani abu na daban saboda shi a karan kansa musharri'i ne eh musharri'i ne anillah shi kansa mai shar'antawa ne daga Allah maɗaukakin sarki to amma dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara ƙarfafan maganarsa saboda haka sai kawo ayar alqur'ani shine misdaqahu min kitabillah abinda ke ƙara gasgata maganar annabi daga littafin Allah sai kawo wannan ayar innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيني تكون آير saboda malam ya kawo iya wa imanihim saman qalila sai ce ila akhiril aya ko sai ce zuwa karshen aya to karshen ayar shine abin da na karanto muna Allah madaukakin sarki ce innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi haqiqa waɗanda suke abin da ake nufi da yashtaruna shine yastabdiluna suke musanyawa bi ahadillahi da alkawarin Allah maɗaukakin sarki wa aimanihim da rantsoyin da suke yi rantsa-rantsansu suke musanya su samanan ƙalilan da wani farashi ɗan kaɗan na duniya wanda bai kai ya kawo ba su musanya alkawarin Allah su musanya rantsa-rantsan da suke yi da ɗan wani farashi a bashi wani abin duniya don su samu wani abin duniya malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da ahadillahi shine alƙawarin ɗaukar imani mai malaman tafsiri suka ce aya ce da ta sauka akan yahudawa sun yi alƙawari idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da siffofinsa da suka sani a cikin attaura za su bi shi amma sai aka samu aka si falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka san shi ya zo musu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk siffofin da suke bukata ya tabbata sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi sallam da duk wani abin da suke da suka karanta wanda annabin ƙarshen zamani zai zo da shi sun ganshi a jikin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to amma lokacin da ya zo musu kafaru bi sai suka kafarce masa me dalili saboda baba yahudi bane kawai to shine Allah madaukakin sarki ya ce musu waɗanda suke musanya alƙawarin Allah madaukakin sarki na imani da karɓar gaskiya da ɗan wani abin duniya da za su samu ɗan kaɗan sannan su rika musanya rantsoyin da suke yi shi ma da dan wani abu na duniya na kaɗan mutum ya rantse da Allah ya shiga masallaci ya katuwar rantsuwa don wani abin duniya da za a bashi dan kaɗan ko kuma don wani abin da zai samu na duniya dan kaɗan ko don ya karɓi haƙƙin wanda akan abin da yake bai kai ya kawo ba Allah maɗaukin sarki ce irin waɗannan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati irin waɗancananka ba su da wani rabo shine khalaq la khalaqa lahum ba su da wani irin rabo fil akhirati a lahira sannan sai Allah madaukakin sarki cewa la yukallimuhum Allah Allah madaukakin sarki ba zai zance da su ba ba zai magana da su ba magana ta tausasawa da rahama da jin kai wala yanzuru ilaihim Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba kallo na rahama yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama sannan abu na karshe wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ya tsaftace su daga zunuban da suka aikata ba sai abin da ya fi kowanne shi ne walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki kiyaye to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo wannan ayar ya yi hujja da ita domin domin ya kasance ta ƙarfafa maganar da ya kawo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi lallai yan uwa idan muka kalli wannan hadisi zamu ga mutum ya rantse da Allah maɗaukakin sarki akan abin da yake na ƙarya ba ƙaramin illa ba ne waɗannan abubuwan duk da annabi ya faɗa za su tabbata a kansa fushin Allah maɗaukakin sarki Allah ba zai masa magana ba Allah ba zai masa magana ba ba kuma zai tsarkake shi ba sannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansa to shi sa malamai suke cewa duk mutumin da zai rantsuwa akan da'awar wani haƙƙi lallai ya kalli irin waɗannan nassoshi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa ya kalli akibar abin da zai jawo masa idan mutum ya rantsi aka bashi abin da aka bashi wanda bai kai ya kawo bai ci sai tuna kuma irin abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar masa idan ya koma zuwa gare shi shi sa rantsarantsi a koda mutum yana da gaskiya ba su da wani amfani ba a san yawan rantsarantsi wannan hadisi yan uwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi وعن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه حديث نبي وأنكر أشد أبي أمامة شين إياس ابن ثعلبة الحارثي ألا من أكين سركي كارا مسير ده يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله سيرا دا أمنتن الله سكارة تبتا أغريش كاليتي من اقتطع حق امرئ مسلم wanda duk ya karbi shine iqtata bi ma'ana akhadha bi ma'ana akhadha wanda duk ya karbi ko ya kwace haƙƙin mutum musulmi bi yaminihi da rantsuwarsa faqad awjaba Allahu lahu an-nar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki ya wajabta masa shiga wuta wuta kawai abin da ke raba shi da ita shine bai mutu ba amma da ya mutu kuma sai ita ce wuta Allah ya tsare mu wa harrama alaihi aljanna sannan kuma Allah madaukakin sarki ya haramta masa shiga aljanna karan fari eh sai ya bi ta wuta kenan saboda ka'idar da muka sha maimaitawa duk mutumin da ya mutu akan imani ba akan kafirci ba to ko an masa azaba gwargwadon laifinsa karshe zai shiga ina zai shiga aljanna insha Allah ta'ala to amma dai su irin waɗannan da narko yake tabbata irin wannan akan su abinda abinda nasin yake nufi shine kai tsaye idan mutum ya mutu a sashi aljanna wani ba su da wannan abin nan sai sun fara bi ta cikin wuta kenan sannan kuma idan akwai yiwuwar a zaro su a kai su aljanna kuma da karshe sai a yi musu fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da abin da mutum ya karba din da yayi rantsuwar yace na rantse da Allah abu kaza ba naka bane kuma naka ne na rantse da Allah baka bi na bashi kaza kuma kana bin sa yace ya rasulullahi ko da abin da ya karba kadan kadan ne bashi da yawa duk da haka aljanna ta haramta a gare shi kuma wuta ta wajaba a gare shi fa qala sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wa in kana qadiban min araki yace kai ko da abin da ya karba da wannan rantsuwar tasa ta ƙarya ya kasance ƙadiban ne kara ko ka ce a ice min arakin na arak itan arak shine itan da ake yin aswaki da shi irin itan nan da ake aswaki irin aswakin nan da ake sayarwa haka za ku ga ana yawo da shi to wannan shi itan ne ma'ana jikin bishiyar ne ake karyowa kamar yadda ake karyo darbejiya ai aswaki da ita to shi ma arak din haka yake to amma asalin arak din wanda aka fi yin aswaki da shi shi jijiyar ne shi ne za gan shi wani ɗan ƙarami ba shi da kauri bai fi nan kaurinsa bai fi kaurin ɗan yatsa bai kai ba sannan za gan shi yana da ɗan flexibility kana ɗan iya lankwasa shi haka to na shi ne ainihin abin da ake yin aswakin da shi za ka ga abu ne da idan ka sa shi a bakinka za ka ji yana ɗan yaji yaji haka yana ɗan yaji yaji yana ɗan haifar yana ɗan bayar da wani test to na shi ne ainihin arak ɗin da ake yin aswaki da shi ita ma bishiyar ana yi da ita amma bai amfaninsa bai kai wancan ba to annabi ya ce abinda mutum zai ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa shiga wuta a haramta masa shiga aljanna ko da ya kasance kamar itan arak ne kaga itan arak yanzu aswaki in zaka sai aswaki ne zaka bada baka aswaki naira 100 ko naira 50 bai fuka bada naira 100 ko naira 50 ba to annabi ya bada misali yace ko da abin naira 100 ne ko naira 50 mutum ya karba ba da haƙƙin sa ba yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya dan ya karbi wannan haƙƙin annabi yace a wuta ta wajaba a gare shi aujaballahu lahu nar Allah ya wajabta masa wuta sannan wa harrama alaihi aljanna an haramta masa shiga aljanna to ko shakka babu wannan hadisi shi ma ɗaya ne daga cikin hadisan da suke nuna mana narko na mutumin da ya rantsuwa akan ƙarya ya uwa mu kalli wannan hadisin za ku ga ya ɗan sha bamban kaɗan da wancan shi na farko abin da ya ce shi ne man halafa ala malin mar'in musulmin wanda ya rantsuwa akan dukiyar wani wannan hadisin kuma da ya ce maniq sata'a haqqa wanda ya karbi ko ya kwace haƙi kaga akwai bambanci tsakanin dukiya da haƙi ko wannan hadisi na biyu ya faɗaɗa iya shi wancan ya tsaya iya dukiya ne kadai dan a nuna maka ba iya dukiya ce kadai idan ka karba karantse karantse da Allah madaukakin sarki Allah zai maka wannan narkon ba a'a duk wani abin da ka sani haƙƙi ne na mutum ka karba kai rantsuwa da Allah ka hana shi to wannan hadisin ya hau kanka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wannan ruwaya ce mani tata a haƙƙan mri'in musulmi wanda duk ya karbi ya kwace haƙƙin wani mutum musulmi biya minihi da rantsuwarsa me ake nufi da rantsuwarsa shine misali a je wajen alƙali kotu shi mai kaya ba shi da shaida daman ka'ida shine misali a ce mutum ya karɓi kuɗinka mutum ya karɓi kuɗinka ya hana ka ka kai shi wajen alƙali to tun da kai ne ka kai shi wajen alkali wane ne kamata ya kawo shaidu kai ko shi kai ne za ka kawo shaida haka ne ko lakin albayyana ta'alal mudda'i wal yamina ala man ankara to tun da kai ne kai da awar kudin ka yana wajensa ka yadda da shi ka amince da shi ka ɗau kudin ka daga kai sai shi ka bashi ba rubutu ba kuma saboda ka yadda da shi wata rana ka je ka ce wani ina kudi na sai ce bai san magana ba wani kudi kake bi na kuɗi da na baka lokaci kaza a waje kaza ya ce bai san magana ba to zan daga magana gaba ya ce kaje to da kaje ka gaba ka da shaida sai Allah sai kuma shi in ya amince alƙali ya ce to kai mai da'awa ina haƙƙinka a ina shaidarka ba da shaida Allah gafarta malam daga ni sai shi Allah yana kallo muka yi babu shaida to tunda babu shaida kai wanda aka kawo ƙara sai kai rantsuwa sai ka barantar da zimmarka ɗan uwa an fahimta sai kai rantsuwa saboda ka sai ya rantse da Allah ya ce ya rantse da Allah bai bashi komai ba shi kenan alimi zai ce masa je ka je ka babu abinda alƙali zai iya yi da ya wuce wannan shine ce masa ya rantsuwa da Allah idan ya rantsuwa da Allah shi kenan ya barantar da zimmarsa zai sallame shi ne kawai saboda ka wancan kuma tsakaninsa da Allah to irin wannan mutum ya karɓi haƙƙin wani biya minihi da rantsuwarsa to faqad aujaba Allahu lahu nar Allah ya wajabta masa shiga wuta sai dai da sharaɗi idan ya ɗauki haƙƙin mai shi ɗin ya mai masa da shi daga baya ina fata an fahimta idan wata rana ya yi da na sani ya ji irin wannan hadisan an ce wallahi sai an tura shi wuta sai an danna kansa cikin wutar jahannama sai ya ji sai ya tsorata sai ga lalle bai kamata ya mutu a ce akwai alƙawarin Allah na shigar da shi wuta a kansa ba sai ya ɗauki dukiyar wanda ya ci sai ya je kai masa ya sallama da shi ya ba shi haƙuri sai ga kuɗinka ya barantar da zamansa ko yawa shi kuma wanda aka cuta din kada ya ce ba zai karɓa ba kada ya ce wallahi tunda tunda kai ma ka sai na bari ka shiga wuta ba zan karɓa ba eh ba daidai bane ai ka'ida shi ne duk musulmi baya so ya ga wani abu mara kyau abinda duk baka so kai ya same ka kada ka so ya samuwa dan uwanka shine ka'idar musulmi na gari shi sa daga cikin abin da zai nuna maka kai ba musulmi ne na kwarai ba ka ji kana son wani bala'i da musiba su samu dan uwanka eh ka ji wani bala'i da musifa suna so kana so ya samu wani uwanka musulmi mai sallah mai la ilaha illallah to wallahi imaninka akwai matsala a kansa akwai matsala a kansa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haka annabi ce la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai imani ba me ake nufi da ba zai imani ba cikakken imani irin imanin da Allah ke so a je masa da shi to ɗayan ku ba zai irin wannan imanin ba har sai ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so wa ɗanka kanka kana so bala'i ya afka maka ba ka so kana so ka shiga cikin matsala ba ka so to dan me zaka rinka so wani ya shiga cikin matsala to kaga wancan imanin da annabi ya kore ya tabbata kenan duk mutumin da zai rinka ji a cikin zuciyarsa ina ma wani bala'i ya kama shi ina ma ya hadari ina ma a kore shi daga aiki ina ma a kwace abin da aka bashi ina ma a mai kaza wallahi imaninka akwai matsala a kansa ya kamata ka je ka imani ka garan bawal ka gyara shi eh ai masa service duk waɗannan abubuwan ka fitar da su daga ranka ba abubuwa ne masu kyau ba za su hada ka za su hada ka rigima da mutane za kuma su jawo maka matsala tsakaninka da Allah madaukakin sarki Allah kiyaye to idan aka yi sa'a ya mayamma da ya mayamma da mai haƙƙi haƙƙi sai shikenan mai haƙƙi sai ya karba amma an ba haka ba tabbas zai shiga wuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ta'akidi ya tabbatar da cewa abin da ya karba din duk kankantarsa ko da kamar itin aswaki ne ko da abin da yake dan kadan ne in da ya karba da rantsuwarsa Allah madaukakin sarki zai kama shi malamai suka ce akwai rantsuwar da mutum zai yi ya karba haƙƙin mutum akwai kuma rantsuwar da mutum zai yi ko ba ta karba haƙƙin mutum bace wannan narkon muna bayani ne akan rantsuwar da mutum zai yi ya karba haƙƙin mutum ita ce irin wannan narkon yake shigarsa amma mutum ya yi rantsuwa akan abin da ba karɓa haƙƙi ya yi ba rantsuwa ce ta ƙarya to wannan shi ma akwai narko da a kansa na daban amma ba irin wannan bane daban ne shi wancan ba ba irin wannan bane wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na uku wa an abdullahi ibn amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo daga babban sahabi abdullahi dan amr dan as Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace al-kaba'ir manya manyan zunubai al-ishraku billah na farko akwai yin shirka da Allah haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani a cikin bauta da kowace irin siffa daga cikin siffofi mutum ya haɗa Allah maɗaukakin sarki ya jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya to wannan shine mafi girman zunubi gaba ɗaya babu zunubin da yake sama da shi duk zunubin da ka sani a duniya komai girmansa ƙasa yake da shirka babu kamar shirka to shi sa a cikin manya manyan zunuban ma shi akbarul kaba'ir ne shi akbar ne akbarul kaba'ir mafi girman zunubi tan kululuwa Allah mana tsari da shirka yawa sai annabi ya ce abu na biyu uququl walidaini da saba wa iyaye guda biyu dama a laifuffuka yan uwa a haƙƙi ake ɗauka in ka in ka kalla a cikin a matsayinka na dan adam babu wanda yake da haƙƙi mafi girma a kanka sama da Allah madaukakin sarki haka ne a cikin halittu yan uwanka kuma in ka ɗauke manzan da Allah ya aiko ba akwai wanda yake da haƙƙi kamar iyayenka babu to shi sa saba wa iyaye yake da me yake da babban matsala a duniyance da kuma lahirance idan mutumin da yake akwai matsala tsakaninsa da iyayensa zai samu matsala a duniya kafin kuma ya je can ya haɗu da babban matsala Allah ya kiyaye shi sa za ku ga Allah maɗaukin sarki ce a waƙaba rabbuka Allah ta'abudu illa iyahu sai ce me wa bil walidaini ihsana kaga sai ce babban abin da Allah maɗaukin sarki ya fara hukunta mutane su aikata shi shine su kaɗe ta Allah maɗaukin sarki kada a shirka abu na biyu sai biyo su da me kyautata wa iyaye kaga haƙƙin Allah haƙƙin iyaye ina fata an fahimta wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an sai ce me wa bil walidayni ihsana kun ga ayoyi ne daban da ba amma kalle da Allah yake hada abubuwa wa abudullaha ku bautata wa Allah maɗaukin sarki shi shi kadai kada ku hada shi da komai a cikin tarayya abu na biyu sai ce me wa bil walidayni ihsana iyaye kuma a kyautata musu haka haka zaka bibi ayin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana gwama bautarsa a matsayin mafi girman haƙi sai kuma bin iyaye a matsayin mai haƙi na biyu saboda haka ƴan uwa iyaye suna da haƙoƙi masu girma a kanmu lallai mu tsaya iyakacin iyayenmu ba su haƙinsu duk abin da zai ɓata wa iyaye rai mai ƙwari mu guje shi malamai suka ce abin da ake nufi da al'uquq shine a duk abin da ka san idan kai wa iyayenka ko kai wa waninsu wannan dalilin zai bata musu rai ya sosa musu rai to kada kai wannan abu idan su kai musu ransu zai baci ko kai wa wani, wani wanda idan suka ji ransu zai baci to kada kai wannan abu yana cikin alƙuƙ annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace akwai haƙoƙi guda biyu da Allah madaukakin sarki yake gaggauta a yin uba akan su tun a duniya shine al-baghy wal uquq zalunci da kuma sabawa iyaye eh kaga saba mai sabawa iyaye yan uwa da wahala ya ga kyau ko mai kyau a duniya Allah ina gaya muku wannan duk wanda yake sabawa iyayensa ba shi da zaman lafiya tsakaninsa da iyayensa iyayensa ba sa jin daɗinsa sa mu fahimci wani abin ba fa sai iyayenka sun fito sun ce maka Allah ya isa ba ba sai sun fito sun ce sun tsine wa mutum albarka ba sai sun yi wannan ba mujarradin ran ya rinka baki tsakanin su da kai kawai eh ba su da aiki sai a kawo musu ƙara ka kayi abin da ba daidai ba kullun hankalin su a tashe yake saboda kai wallahi wannan kada ya isa saka a cikin bala'i eh kai da ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali sai da ka hango shi a wajen wasu amma kai da wahala ina gaya muku wani uwa duk wanda kaga yana samun tagomashi a rayuwarsa sosai yana da kwanciyar hankali kaje ka same ka same shi ka tambaye shi me sirri akwai kyautata wa iyaye shi sa uwa ina baku shawara duk wanda ya kasance iyayensa suna suna raye ya je ya nemi sulhu da su ya je ya kyautata musu duk abin da ya san zai yi su ji daɗi ya je ya aikata shi komai talaucinka eh ba sai kana da kuɗi ba komai talaucinka ko kullun ka zo ka gaishe su ne in ka fita dan mangwara ka gani dan ayaba ka gani su irin wannan ka kawo mahaifiyarka ta ce Allah Allah ya maka albarka wallahi zaga albarka zaga wannan albarka ko zaga albarka sai ka fahimci me take so ka ringa aikata mata shikenan Allah ya ba Allah ya ba mu ikon kyautatawa iyayenmu to wannan shine na biyu annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi yace wa qatlun nafsi sai abu na uku shine kisan kai eh kisan kai abu na hudu wal yaminul ghamus shine da rantsuwa ta al ghamus rantsuwa ta al ghamus ita ce rantsuwar ƙarya mutum yayi rantsuwa akan ƙarya ya sa abu haka bane yace ya rantsa da Allah kun ga wannan hadisin shi yana bayani ne game da rantsuwar da take ko da ba akan karɓar haƙƙin mutum bane kawai kai rantsuwa akan ƙarya mutum ya san abu ba haka yake ba haka yake bai rantsuwa da Allah ko da ba haƙƙin wani zai karɓa ba yana cikin manya manyan zunuban da Allah zai kama shi akan sa zamu ji menene al-yamin al-ghamus rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi wa fi riwayatin lahu wata riwaya wacce ita ma ta imam al-bukhari ce yace anna a'rabiyan wani mutumin karkara ja ila nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faƙala ya ce ya rasulallah ya manzan Allah malka ba'iru menene manya-manyan zunubai menene zunuban da suke manya wanda mutum Allah maɗaukai sarki baya gafarta su sai mutum ya yi istighfari ya nemi gafara dama su manyan zunubai ka'ida su kenan eh ƙananan ƙananan zunubai ko aikin kirki ka je kai sai Allah maɗaukai sarki ya tafi maka da ƙananan zunubai idan kai alwala sai Allah madaukakin sarki ya fi maka ƙananan zunubai idan kai sallah sai Allah ya fi maka idan kai kaza sai Allah ya fi maka idan ka tafi masallaci sai Allah ya fi maka haka amma dubban mazanubi ba za Allah madaukakin sarki ba ya gafarta shi sai ka nemi gafara a kansa sai ka istighfari a kansa to wannan bawan Allah yake tambayar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗanne ne irin waɗannan zunubai manya manya qala sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-ishraku billah na farko shirka da Allah qala thumma maza yace sannan kuma me قال اليمين الغموس النبي يتي sannan kuma sai yaminul ghamus qultu abdullahi dan amr dan as marawicin hadisi yace sai nace wamal yaminul ghamus ya rasulullah me kake nufi da al yaminul ghamus qala sai annabi ya faɗe yace allazi yaqtati'u malam ri'in muslimin shine wanda zai rantsuwa dan ya karbi dukiyar mutum musulmi ya'ani bi yaminin huwa fiha kadhib da rantsuwar da yake shi ya san a cikin rantsuwar ƙarya yake yi amma zai rantse dan a bashi haƙƙin wani malami suka ce an ce mata yaminul ghamus ne li annaha tughammisu sahibaha fi ithmin thumma tughammisuhu fin nari rantsuwa ce da take hankada mutum take jefa mutum cikin laifi da ƙarshe kuma ta jefa shi cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه باب دزي بياني جمد الندب شيني كرا كوجن هنكلي naka ce annadabu a larabci yana daukar ma'anoni da yawa idan ka ce annadab yakan iya daukar ma'anar kira ko jan hankali musamman kiran ma da yake mai mahimmanci ba a cewa kowane irin kira annadaba a'a sai kiran da yake mai mahimmanci wani mawaƙi yana cewa la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana wai la yas'aluna akhahum hina yandubuhum ba sa tambayar dan uwansu lokacin da ya kirawo su akan wani al'amari mai mahimmanci fin na'ibati ala ma qala burhana cikin bala'i ko masifan da ya shiga ciki su tambaye shi me ya hujja kawai da ya zo ya tambaye su ya yi ihu ya ce ku taho ku taho sai su taho su shiga masa faɗa ba su tambaye shi me ya yi ba me ya haɗa shi faɗan shi ne da gaskiya ba shi da gaskiya kawai da ya kira wasu shi ɗan dangi ne sai a zo a shiga masa faɗa to annadaba a nan wajen bi ma'ana kiran da yake mai muhimmanci haka nan annadaba yana zuwa da ma'anar abin da yake al-tatawwu ghairu wajib mustahab daga nan aka samu al-mandubi ko al-mandubu ko ai kun ana cewa mandubi mandubi shine abin da yake mustahabbi ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu shine mustahabbi idan ka aikata shi zaka samu lada amma idan baka yi shi ba ba za a baka alaki ba shine mustahabbi to haka nan annadaba a larabci wani lokacin kuma tana zuwa ma da ma'anar tabo da ya warke eh tabo da ya warke a asarul jarh asarul jarh al jurh shine ya yake da suna tabo abin nan ciwo a jikinka da ya warke to abin nan dinsa alamarsa shi ma suna ce tabo ba shi ma suna ce masa nadab annadab to amma anan wajen abinda take nufi shine babu nadabi man halafa ala yaminin babin da zai bayani akan kira ko jan hankali ga wanda ya rantsuwa akan wata da wata rantsuwa da al-yaminu da al-halif da al-halif duk me suke nufi da rantsuwa kawai taukidi ne karfafawa ne kawai babun wanda kira ko jan hankali ga wanda ya rantse da wata rantsuwa yadda zaka fassara shi da Hausa kira fara'a ghairaha sai ga abin wannan abin da ya rantse da shi khairan minha shi yafi alkhairi sama da rantsuwar da yi ay yaf'ala zalika almahluf da ya dawo ya aikata abin da ya rantsuwa din yace ba zai ba alaihi thumma yukaffiru an yaminihi sannan daga baya sai yi kafarar rantsuwa sai uwa yadda abin yake shine kai rantsuwa akan wani abu da kake gani kace da kake gani ba za ka yi ba kace ka rantse da Allah ba za ka aikata abu kaza ba wannan ita ce rantsuwar ka fara aiko mutum ya ce na rantse da Allah ba zan yi abu kaza ba ko kuma na rantse da Allah sai na yi wannan ita ce rantsuwar ka fara to sai kuma kaga abin nan da ka ce ba za ka yi shi ba shine alkhairin yinsa shine alkhairi ko abin nan da ka ce sai ka yi shi rashin yinsa kuma shine alkhairi yinsa kuma matsala ne to shine sai mala yace sai mutum yayi me ya aikata abin nan da yace ba zai bai rantsuwa ko kuma ya aikata abin da yace sai ya yi shi da ya rantsuwa a kansa sannan kuma sai ya kafara babu laifi yan uwa an fahimta kuwa idan ka yi rantsuwa akan wani abin da ka ce ba za ka yi shi ba sai kaga kuma yinsa shine alkhairi to babu laifi sai ka warware wannan rantsuwar taka idan ka warware shi kenan ka sha a'a baka sha ba sai ka yi kafara eh sai ka yi kafara yanzu barin baku misali barin baku misali ka ce ka rantsi da Allah ka rantsi da Allah gobe ba za ka je masallacin juma'a ba yanzu zuwa masallacin juma'a menene a kanka ba wajibi ba ne amma ka yi rantsuwa maybe saboda wani abu da ya bata maka rai ko wani abin da ya ginda ya ka ce wallahi gobe ba ka je masallacin juma'a ba kuma sai kana dama kaga fa annabi ya ce duk wanda duk wanda juma'a uku ta zo ta wuce bai je masallaci ba haka kawai lami lafiya za a za a rufe za a rufe zuciyarsa za a yi yimki akan zuciyarsa ka tuno irin kuma ladan da ake samu idan an je masallacin juma'a sai kaga to bari ka fasa to yanzu ka riga kayi rantsuwa ya za a yi kenan eh babu matsala sai ka warware wannan rantsuwar taka sai ka tashi ka tafi masallaci ka je kai sallah ba ka kare rantsuwar ka ba to amma me za ka yi sai ka yi kafara shikenan sai ka yi kafara za mu zo mu ji bayani yadda ake kafara shine abin da malam mana bayani insha Allah ta'ala وعن عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال an karɓi wannan hadisi daga sahabi abdurrahman ɗan samura allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ƙala ya ce قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله تيرا da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ni inji Abdurrahman wa idza halafta ala yaminin idan kai rantsuwa akan wani abu fara'aita ghairaha khairan sai kaga abinda kai rantsuwa akan sa din nan kace ba za ka ba shi yin sa kuma shine mafi alkhairi minha daga rantsuwar taka sai annabi ce masa fa'til ladhi huwa khairun to ka zo wa abin da yake shine mafi alkhairin ka je ka aikata abin da kai rantsuwa ba za ka aikata shi ba wa kaffir an yaminika in ya so sai ka je kai kafarar rantsuwarka sai annabi ya bashi mafita muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yayi haka ne domin ba da mafita dan galibi dan adam a ɗabi'ar sa'afifa takan ɗauke shi ko fushi ko kuma wani abu na farin ciki ya ɗauke shi ya rantsuwa akan wani abu ce wallahi sai na aikata abu kaza wallahi ba zan yi abu kaza ba in ya ce wallahi sai aikata abu kaza maybe farin ciki ne ya ɗauke shi kuma abin da ya ce zai aikata saban Allah ne ko kuma ya ce wallahi ba zan aikata abu kaza ba fushi ne ya ɗauke shi abin kuma idan ya aikata shi laifi ne ba daidai ba ne to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baka mafita da a ce ba wannan mafitar to sai dai ka ta zama a haka idan ka warware rantsuwanka matsala idan kuma ka aikata abin shi ma me matsala to ya za a yi kenan to addinin musulunci sai baka mafita sai aka ce warware rantsuwanka idan ka warware sai ka yi me sai ka je ka yi kafara shikenan ba matsala muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi na biyu a cikin wannan babin wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man halafa ala yaminin wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa fara'a ghairaha khairan minha yaga wani abin da ya rantsi akan sa shine yafi alkhairi sama da rantsuwar tasa falyukaffir an yaminihi ya je ya yi kafara game da rantsuwar da ya yi walyaf'alil ladhi huwa khairun ya aikata abin da ya fi alkhair wannan hadisin ya ƙara fito da abin fili falyaf'alil ladhi huwa khair ya aikata abin da shine ya fi alkhairi din to wannan yan uwa rawahu muslim ba muslim ya fitar da wannan hadisi a wannan qadiyar ga wata kissa da zan ba mu wuta za ta fito mana da abin fili kissar sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda akwai misbah ibn usasa shi misbah ibn usasa kamar da yake a wajen sayyidina abubakar dan uwansa ne ko kaninsa ko da haka to ya kasance sayyidina abubakar shi yake daukar nauyin ciyarwarsa dan kun san sayyidina abubakar mai dukiya ne saboda haka shi yake daukar nauyin sa wajen ciyar da shi shi yake bashi ci da sha da duk shi yake masa waɗannan abubuwan lokacin da aka yi wa uwarmu uwar muminina na isha ƙazafi ai don mun san isar ko abin da ya faru to shi wannan mista ɗin kun ga ɗan uwan na na'isha ne ko amma yana ɗaya daga cikin wanda suka ɗauki magana suka rinka yaɗawa a cikin mutane eh duk inda aka zauna a ce kun za abin da ya faru ai an yi kaza an yi kaza ɗan uwanta ne fa amma yana ɗaya daga cikin wanda suke yaɗa zancen shi sa yanzu kawai ka kalli mutane ya ka kalli mutane duk wannan nuna maka yadda rayuwa take ne yadda rayuwa take idan dan uwanta wanda yayi zamani a lokacin annabta a lokacin wahayi yana sauka akwai tsarki haka ne amma ya aikata irin wani kuma zamanin mu na yanzu wanda babu wahayi eh shedanu na aljinu da mutane sun shigo cikin mutane don mun haɗe muna tarkawa mu sani ba ya kuma za ka yi da irin wannan zamanin to sai da kai kai haƙuri to lokacin da Allah maɗaukin sarki ya saukar da waɗancan ayoyi na cikin suratul nur Allah maɗaukin sarki ya barrantar da ita ya zargi wanda suka sa baki da wanda suka kirkiro abin Allah maɗaukin sarki ya zarge su na Aisha tawanku har zuwa ranar tashin alkiyama to amma wanda suka yi abin kuma suna nan da tabak abin to kun san wai balarabe yana cewa sukan da aka maka na kusa ya fi ciwo sama da nesa shi wannan wanda yake ɗaukan nauyin nasa sai sai na abakar ya rantsuwa ya rantse da Allah daga yanzu ba zai ƙara ciyar da shi ba ina fata an fahimta sai ya rantse da Allah ba zai ƙara ciyar da shi ba abin da yake bashi ba zai bashi ba me yasa abin da wannan ya yafi wa sayyidina abubakar ciwo kamar yadda na ga muku shine yanzu idan ka fito da da safe ka tafi wajen aiki zaka da wani akan hanya baka san shi ba bai san ka ba kana tuka mota ko kana tuka babur wani abu ya hada ku ya fito ya zazzage ka sai ka hawo mashin ɗinka ka shiga mota ka ci gaba da tafiya kamar ka je mai bi ka manta da shi ba haka bane amma ka kalli mutumin da yake na kusa da kai dan uwanka ne ko abokin ka ko wani naka na dab ya ci maka mutunci ya maka abin da ba daidai ba in ka kwanta da wahala ka iya bacci saboda yanzu mutumin da yake kusa da kai suka ce yanzu mutumin da yake kusa da kai da wuka a hannunsa ya dauka ya saka maka da kuma yana nesa da kai jefe ka wanda zai fi maka ciwo wanda ne zai fi ji maka ciwo na kusa to haka illar mutumin da yake kusa da kai take mutumin da yake dab da kai idan ya soke ka ya ci maka mutunci saboda shi ya san wasu abubuwa da yawa naka wancan bai ma san ka bai ma san waye kai ba baka san shi ba bai san ka ba kawai anya ku kaɗu ya zage ka maybe in kai ba baka da ƙuri karama ka tafi ya tafi shi kenan kawo manta ko labarin ma mai ba za ka tayar ba amma wannan ga ka gashi maybe kana gaya masa labaran sirrinka da sauransu amma sai ka ji an ce ya je maka wani abin da yake na cin amana da sauransu da Allah za ka ji irin wannan to shi sa abin yau sayyidina Abubakar zafi sai ya ce wallahi dai ni ciyar da shi to shi ne sai da Allah madaukakin sarki ya ja hankalin sayyidina Abubakar ya ce wala ya atali ulil fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم Allah ya ce madaukakin sarki ya ce kada ma'abuta falala su rinka yin rantsuwa shine wala ya atal ul fadli minkum kada ma'abuta falala a cikin ku su rinka yin rantsuwa su ce sun daina sai ci da masu kanana sun daina ci da masu karamin karfi daga cikin miskinai da kaza da kaza sai Allah madaukakin sarki ya ce wal ya afwa wal yasfahu su yi afwa kuma su yafe su kawai da kai su manta kawai shine as-safhu fasfahi safhal jamil eh asafu shine kau da kai an maka abin amma saka nuna kamar baka gani ba yana da wahala irin wannan da haƙuri da asafu daban-daban ne eh maybe shi kai ka haƙura amma maybe sai ka nuna ka sani amma shi asafu shine kama kau da kai kwata-kwata ma kamar ma baka san abin da ake ba kuma ka sani mutum ya maka abu ka sani amma ko da shi kai masa faran-faran ina gajiya gida ya al'amura ya kaza sai gana sun koyar da kai kwarai da gaske in ka iya irin wannan za ka ji daɗin zama da mutane sosai ya ma in kana da fushi ba za ka iya ba saboda haka da Allah maɗaukakin sarki ya ga ya saukar da wannan ayar ala tuhibbuna ay yaghfira ku ba kwa so Allah gafarta muku ba kwa Allah laifi ne ku ba kwa so Allah gafarta muku sai da Abubakar ya ce wallahi ubangiji muna so Allah muna so ka gafarta ba yace ya yafi masa abin da ya masa kuma ya dawo da ciyarwa ya tattalin arzikinsa tallafin da ya janye masa ya dawo masa da shi shi kenan ya je kuma ya kafara mai kwarin tsuwar da yan uwa an fahimta to wannan shine babban misali da zan buga mai don fassara mana hadisi kun ga yi rantsuwa akan wani abu da ya ce ya daina ko sai ya ga kuma ya dawo ya ci gaba da ce da shi shine mai mafi alkhairi ko to sai ya kafarar rantsuwansa sannan kuma sai ya dawo sai ya ci gaba da ci da shi to haka ya kamata idan kai rantsuwa game da wani sha'ani kace wallahi ba za ka yi abu kaza ba kai fushi to sai kuma daga baya bayan ka huce ka sako sai ka gane abin shine yafi alkhairi kuma ka ci gaba da je kai ka fara kenan kada ka dage wannan ba daidai bane akwai wani sai ya ce shi ya rantsuwa to rantsuwar ka ta me sai na Abubakar mai rantsuwa kuma ya kare rantsuwar ta sai kai kuma saboda Allah ka kai sai na Abubakar ne sai mutum ta ba shakuri ya ce ai na riga na rantsi da ba ka ake ba da Allah a tattauro da tawa da kowa zuwa ta ba shakuri sai sai dai ku yi wallah matsalar na riga na rantse ne to sai a karanta masa wannan hadis ko eh maybe wallahu ala maybe bai sani bane eh bai sani bane sai a karanta masa hadisi a ce ga abinda annabi ya faɗa yawa haka sai a taimake shi hadisi na uku an abi musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karɓo daga sahabi abu musa al-ash'ari allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce inni wallahi insha Allah in ji waye wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni haƙiƙa ni wallahi ina rantsuwa da Allah insha Allah idan Allah ya so eh kun ga ya hada rantsuwa da me da istisna'i insha Allah ashe babu laifi kai rantsuwa kenan a cikin magana ko za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi rantsuwa a wasu gurare a cikin maganganunsa فوالله الذي لا إله غيره ba ko wani hadisin a cikin hadisin hadisin da yake bayani game da halittar ɗan adam ba ko fa wallahi allazi la ilaha ghairu annabi yace na rantse da Allah da babu wani sa haka Allah madaukakin sarki yace wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi Allah ya ce da annabi rantsuwa suna tambaye kawai da gaskiya tashin alkiyama kuwa sai Allah ya ce kul ka gaya musu i e wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na saboda ka rantsuwa babu laifi dan karfafa abu amma yawan rantsuwa ne shari'a ba ta so kullum kawai magana ka rantsuwa ce wallahi billahi na rantse da Allah ba a so amma wani lokaci zaka rantsuwa dan ka karfafa abu mafi gaskiyar a mafi gaskiyar mutane da ƙasa ta taba ɗauka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan gaskiyar ta wani lokaci bai hana kuma ya rantsuwa don karfafa abin da yake so ya tabbatar ba haka bane kamar a wannan hadisi saboda haka babu laifi sannan kuma yace insha Allah idan Allah ya ga dama kaga ko kai niyyar yin abu sai Allah ya yi me sai Allah ya ga dama shi yasa a matsayinka na musulmi duk abin da zaka yi a fil mustaqbal a gaba ne nan gaba to ka ringa kokari kana jingina shi da idan Allah da mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama ka baro Allah lamarin kada ka ce zan yi kaza shi sa Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayyasha Allah kada ku rinka cewa lalle zan aikata abu kaza gobe gobe gobe zan yi gobe a'a goben taka ce kana da tikitin zuwa goben tunda baka da shi ta wace ce to ka ce in ya ga dama in ya ga dama ya kai shi kenan amma bai ga dama ba alƙawari kai ba ka ce in ya ga dama annabin Allah Suleiman alaihi salam manzo ne daga cikin manzannin Allah rantsuwa yayi alwashi yace ya rantse da Allah ya rantse da Allah zai zagaya matansa zai zagaya matansa guda 90 a dare daya dukkaninsu zai zai sadu da su kuma dukkaninsu za su haifa ɗaya maza kuma dukkaninsu za su je su yaƙi don kare kalmar Allah maɗaukakin sarki ku kalli rantsuwar tasa akan me yayi akan yaƙi don ka ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki kuma kwalli matsayinsa waye shi manzon Allah ne amma bai ce insha Allahu ba kawai sai rantsuwar da ya tashi sai ya kasance a cikin mata casa'in ɗin nan ɗaya ce kaɗai ta ɗau ciki ita ma da ta tashi haihuwa sai ta haifi rabin sai ta bari ta haifi rabin ɗa ina fata an fahimta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lau qala insha Allah da ya ce insha Allahu lakana zalika darakan li hajatihi da hakan ya kasance ya kai zuwa ga abin da ya bukata zuwa ga bukatarsa amma rashin fadar insha Allah shine abin da ya jawo masa to kaga tunda annabin Allah bai ce insha Allah ba Allah ya jarrabe shi kaga kai ma ka rinka ganin cewa kana da ikon da zaka rinka yin abu kai kadai kana da matsala kenan yawwa kana da matsala babba duk abin da zaka rinka cewa insha Allah ta'ala idan haka zo eh zan zo tabbas insha Allah ta'ala an fahimta yi ta labarin da ake bara wani wani wai zai fita aka ce masa ya ce insha Allah ya a ai shi zai je in Allah zai je kawai yana zuwa barayi suka tare suka mai dukan tsaya suka kwace kuɗin shine da ya dawo duk abin da zai ce insha Allah aka ce ka dawo ne ce na dawo insha Allah wai ya dawo kaga tunda ka riga ka dawo mene insha Allah a ciki to amma dai saboda saboda ya ga illar abin da ya aka ce masa ka ce insha Allah ya ce a ai ni kawai zan je zai je tunda ya riga ya fita gashi da lafiyarsa da karfinsa da ya je aka tare shi aka mai dukan sai aka kwace kuɗin to shine sai ya gane muhimmanci insha Allah kenan Allah ya samu dace annabi ya taqiqa ni wallahi insha Allah la ahlifu ala yaminin bazan yi rantsuwa akan wata rantsuwa ba thumma ara khairan minha sannan in ga wani abin da yafi wannan rantsuwar ta alkhairi illa kaf illa kaffartu an yamini face sai nayi kaffarar rantsuwar tawa da nayi wa ataitu alladhi huwa khairun in zo da abin da yake shine mafi alkhairin aikata abin da yake shine mafi alkhairin muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na karshe a cikin babin wanda kuma akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه النبي إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي لأن يلج ahadukum ɗayanku ya dage ya doge ya ce lallai abin da ya rantsuwa a kansa sai ya zartar da shi shine ya lajja ila ay ya lajja ahadukum fi yamini ɗayanku ya dage ya dage akan rantsuwarsa fi ahlihi a cikin iyalansa ya rantsuwa a cikin iyalansa akan wani abu ya dage ce lallai shi abin da ya rantsuwa na akan sa ba sai ya zartar da shi ko kuma sai ya tafi akan sa annabi ya ce afamu lahu inda Allah shi ya fi girman laifi a wajen Allah maɗaukakin sarki game da shi min ayyu utiya kaffaratahu da a ce ya ba da kaffararsa ma'ana ya yi kaffarar rantsuwar tasa allazi faradallahu alaihi wacce Allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa abin da hadisin yake karantar da mu shine mutum ya yi rantsuwa akan wani abu na iyalinsa ya ce wallahi ba zai wani abu a cikin iyalinsa ba wanda wani abin sabo ne barin ba ku misali wasu daga cikin iyaye idan ‘ya'ya suka ɓata masa rai sai ce wallahi ɗansa sai ya bar gidansa ba haka ba ne sai ce wallahi ya kore shi ya rantse da Allah babu shi ba shi yanzu idan uba ya ce da ɗansa ya rantse Allah ya kore shi sai ya bar gidansa ba shi ba shi wannan zai ɗauke masa wajabcin da Allah ya dora masa na kula da tarbiyyarsa ba zai dauke masa ba wannan abin da Allah madaukakin sarki ce ku anfusakum wa ahlikum naran yana kansa har yanzu yana kansa ko ya kore shi ko yana tare da shi yana kansa to sai a zo a bashi haƙuri a ce masa da Allah ya haƙuri ya dawo da shi to irin wannan sai ka ya ce ai ya riga ya rantse kamar yadda muka bayani a baya sai ce ya rantse to shine annabi ya ce mutum ya irin wani akan iyalinsa afamu lahu ya fi girman zunubi shine afamu ya fi girman zunubi da laifi a gare shi sama da idan cewa yi rantsuwar da ya bare ka fara a kanta wacce Allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa sai kuma ya zo ya yi me sai ya dawo da ɗan nasa shikenan ba na irin wannan idan mutum ya irin wannan aka zo aka ba shi haƙuri sai ya ce to shikenan ba matsala yaron ya dawo to ai ka rantse eh ba matsala rantsuwa ta zanye ka fara akan ta shikenan kawai zanye ka fara akan ta kamar da ne bayani ka fara ana yin ta ne idan mutum ya rantsuwa ta hanyoyi guda uku shine mutum zai ciyar da miskinai goma za ka tara miskinai guda goma ka ba su abincin da zai ishe su na yini ɗaya na rana ɗaya ba a ce lallai sai ka bayar da dare da saba'a na lokaci guda ɗaya kawai eh kuma malamai suka ce za ka yi musu abinci tsaka-tsakiya ba lallai kai musu mai daɗi can ba idan kai musu mai daɗi babu laifi ihsani ne Allah zai baka lada akan sa amma ko ba a so kai musu tagajan tagajan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi ba daidai bane eh kawai ka dauko abinci tagajan tagajan wata shinkafa da wake ba mai ma bai ji sosai ba da wani yaji haka eh kai musu abinci da dan salak da dan tumatir haka amma da nama kasa yawa mutum goma su ci idan mutum goma suka ci shikenan kai ka fara ka wannan ka fara da kai ta wuce ko kuma wannan mutum goman ka dinka musu kaya kowa an fahimta suka Allah ya faɗa ka ɗinka musu kaya ka je ka so musu shadda yawa kowa in za ka masa da babbar riga ne in doguwa ya kai musu kowa kai musu malamai suka ce a garinku urfin garinku mai ake nufi da tufafi aka ce tufafi mai ake nufi da shi riga da wando ne kadai ko kuma har da hula da takalmi idan iya riga da wando ne suka ce to iya riga da wando za ka yi musu kawai mutum goma kuma haɗin ke za ka ba su ba yadi za ka ba su ba idan yadi za ka ba su sai ka ba su yadi da kuɗin me idan mata ne kuma sai ga musu hada hijabi kwarai da gaske to mace haka za ta yawa ba hijabi sai ga musu hijabi su ma mutum goma su ma mutum goma dole ne wannan fa dole ne sai idan ka kasa idan ka kasa wannan ne ba za ka iya wannan ba sai ka tafi na ƙarshen shine sai ka azumi uku an gane azumi fa shi azumi ba optional bane a'a sai idan ka kasa wancan abinda Allah madaukakin sarki ce fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati kun ji abinda Allah ya ce min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wadannan guda uku a jere suke abinda yasa ban kawo tahriru raqaba saboda yanzu babu bayi ko shi yasa ban kawo shi ba haka Allah ya kawo shi ce aw للتخيير العربتين أو تنا تنا فائدة تدمي زابي التخيير كتير دم تنقوما كو كتفات دم تنقوما كو كأنت بيوا وانا دك is optional كذا وان دي مكا أتكي كدرجة سأل الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الله يقول واحفظوا أيمانكم idan ba za ka iya wancan ba wanda ba zai iya wancan ba sai azumin kwana uku amma yan uwa ku fahimta idan za ka iya ciyar da mutum goma za ka iya tafatar da mutum goma ka je kai azumi wallahi bai ba eh ka fara ka fara ka bate ba ƙwarai da gaske in kai in kai bayan Allah sai ka je ka saki wannan kai din taka da alamu akwai bayani a cikin ta sai ka je ka gyara haka al'amarin yake haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ai kun ji aya na jawo muku ko ba magana kenan ba ce aya ce ta alqur'ani Allah ce fa man lam yajid wanda bai samu wancan ba shine kaidar wanda bai samu wancan ba in ka samu wancan kai wannan fa yayi bai ba bai ba ai shi sa nace muku shi Allah madaukakin sarki ce wa hafazu aymanikum ku kiyaye rantsoyin ku an yi muku haka idan ku kiyaye rantsoyin ku daina kawai zuba rantsoyi haka kawai mutum kawai idan ya mushi sai ce na rantsa da Allah ba zan yi ba kuma sai ya zo yayi yanzu akwai wanda idan ka fara rantsuwa zai Allah ka fara da ake fasa tafi ɗari Allah kuwa kuma idan bai anan ba idan ya ji lahira sai Allah ya kama shi akai eh idan bai yi anan ba idan ya ji lahira sai Allah ya kama shi akai shine matsala Allah madaukakin sarki ya datar da mu qauluhu malan yace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi fadin sa yalajju bi fathil lam wa tashdidil jim da yace yalajju da yi wa lamun din nan fataha ita kuma jimu ay mata shadda ayyata ma da fiha mutum ya doge akan rantsuwarsa ya dage akan ta wala yukaffira qawlu wala yukaffira ba zai mata kafara ba shine ayi ayi da mutum ya kafara ko kuma yayi abin da yake a wani rantsuwar ta sai ce ba zai ba qawlu fadin sa da yace afam huwa bisail musallasa da sa mai dugo guda uku akan ta ai aksaru ima isman shine mafi girman laifi kamar yadda na ga muku aksaru isman mafi girman laifi afam asamu daga af'al ne af'al ne mafi girma shi gashi ta mubalaga Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yan uwa sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu ji bayani akan yaminul lagawi eh wannan rantsuwa da muke bayani akan ta yaminul yaminul munaqadat yanzu kuma babin da zamu tashi ne yaminul lagawi eh mun ji kuma yamin ga Musa a farko ko yawa ɗaya ce mai ita ce zamu yi a wannan sati mai kama idan Allah ya kama dare da lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya wa alaikum assalam wa rahmatullah amin amin na'am eh ai ai ba rama ba ce abu ne da yake kan mutum sai yayi ai e sai ya yi to ai wannan ba rama ba ce kamar misali haƙƙi ne da yake kanka ana binka bashi ka ce za ka bayar gobe sai baka bayar bayan shekara ɗaya kaga yana kanka da stil saboda ka ita maka mu wannan ce haƙƙi ne da yake kanka sai ka yi ta sai ka sauke ta Allah ya sa mu dace na'am na'am ta kafara subhanallah sai abin da ya kamata irin wannan sai ya ta yi kawai sai ya ja gamsu sai ya ta yi kawai sai ya jaga mu sai ya ta kafara idan ya jaga mu sai yanzu alhamdulillah kamar na sauke nauyi shikenan na bismillah kamar ya azumin kafara e ka da lada mana aikin ibada ne aikin ibada ne na'am na'am bismillah na'am eh ita ma kuskure ne yace kamar abu ne da yake gudana a harshen malam bahaushe galibi sai ce wallahi wani da Allah ne da garo kuma sai ce da kai da kai to kaga wannan ai shirka ce karama ko mun yi bayani akan ta ina ji ba anan masallacin bane ko a cikin kananan shirka shine mutum ya ce tawakkaltu ala Allah wa alaika na dogara ne da Allah da kuma kai to wannan shirka ce karamar shirka saboda haka ba daidai bane irin wannan idan mutum ya faɗa sai a gyara masa babu laifi mutum ya ce na dogara da Allah sannan kai eh babu laifi mutum ya kawo kalmar summa tawakkaltu ala Allah summa sannan kai saboda summa tana fa'idantar da akwai bambanci tsakani amma ka ce ala Allah wa alayka kai da Allah kaga tare kuke aikin kenan yawa ka mutum ya jona wa Allah madaukakin sarki abokin tarayya wannan kuskure ne idan mutum ya sai kwari a gyara masa abubuwa ne da gaskiya da yawa irin waɗannan abubuwan sun bi bakunan magaskiya sai a hankali idan ana gyara mutane a hankali ana gyara har Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai a idan mutum ya ce insha Allah ya karya wannan kafara idan mutum ya ce wallahi sai na yi abu kaza insha Allah ya karya wannan eh ko bai dama ya ce insha Allah ko amma idan ya ce kawai wallahi sai na yi sai bai bato zai kafara amma in ya istisna'i da insha Allah to babu kafara a kansa ba kafara a kansa Allah ya samu dace mu daga taka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum